أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shugabanni masu girma jagorori cikin sha'anin Allah masoya Allah masoya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manya-manyan malamai khalifofi da mukaddamai yan uwa muridai na yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a haƙƙin ni'imomin da ya mana yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku ya ce ba za ku iya ƙididdige su ba babba daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana shine asali kuma shine tushen dukkan wata fadla da ni'ima da rahma da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana shine munasaba da ta tara mu a yau shine sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine babban ni'imar Allah ga halittar Allah daga maulana sayyidi muhammadu bakari yake faɗa a haƙƙin wannan ni'ima da haƙiƙa muhammadiyya yana ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakuti llahi aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmalu illa wa taha almustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu almursalu wasitatun fiha وأصل لها يعلم هذا كل من يعقله yace Allah bai saukar da wata rahma daga sama zuwa ƙasa ba ko daga ƙasa zuwa sama a cikin mulkin Allah ko cikin malakutunsa face sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine wasiɗan wannan rahmat tsakanin halitta da mahalicci yace kai wa aslul laha manzo Allah shine ma tushen kowace rahma saboda haka muke gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan babbar rahma da ya mana kuma umarni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala mu haɗu mu gode ma Allah akan ni'ima da ya yi mana kowace iri ce balle ana maganan tushen ni'imomi ga baki ɗaya domin amma bi ni'mati rabbika fa haddis in Allah ya maka nima ka zantar to wannan a matsayin tahaddusi ne bi ni'matillah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mahalitta babbar baiwa shine samu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu ƙara gode ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah da ya girmama mu yayi mana ni'ima kuma yayi mana arziki na kallon ni'imar da kuma gode masa akan ni'imar domin Allah ya maka arziki na ni'ima sannan kuma ya maka arzikin ganin ni'imar har ka gode ma Allah ita ma wata ni'ima ce daban don haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu wannan babban ni'ima sayyidina rasulullah kuma ya mana arzikin kallon ni'imar a matsayin ni'ima da kuma gode ma Allah kuma girmama waɗannan kwanuka masu albarka da waɗannan darare masu albarka alama ne na tsoron Allah zukata haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب yana daga girmama watan alama daga alamomin addinin Allah alama daga alamomin addinin Allah girmama ta yana daga tsoron Allah zukata in dai duwatsu wanda sai da hajar ku yanga sayyidina Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim ta rika kara kaina akan dutsen safa zuwa marwa tsakanin marwa zuwa safa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kira wannan kara kainar da ta yi da duwatsun da ta yi kai ta komo a kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su alama daga alamomin addinin Allah cewa inna safa wal marwata min sha'irillah inna safa wal marwata min sha'irillah safa da marwa na daga alamomin addinin Allah ya kake gani da lokacin da Allah ya bayyana da bashariyar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam ai kam lokaci ko wata ko rana da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da bashariyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan alama ce babba daga cikin alamomin addinin Allah domin ko ba komai an aza ɗan ba na shafe kafirci ga baki ɗaya domin maraba da zuwan almahi allazi ya mahu Allah biyar kufra haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce saboda haka dan uwa mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan watan arziki da Allah ya mana na gode wa rahma da fadla da ni'imar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yan uwa haduwar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar makaranta ce wadda ake karatun abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ake karatu shine a ji kima da alkadarin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mana mu kiyaye shi na haƙƙin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin abin da makarantar maulidi take karantar da mu mu ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin mafifita ga baki daya a lokacin da Allah ya zaba a halittarsa mafifita babu kamar annabawa a cikin annabawa Allah ya zaɓi manzanni 313 a cikin 313 ya zaɓi waɗanda su ne majalisan ƙoli na manzannin guda biyar su ne ulul azmi minar rusuli Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su a cikin kuma ulul azmi minar rusuli din sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi shine mafificin su ga baki ɗaya wa id akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka tuna lokacin da muka riki alƙawalin annabawa guda biyar ne ake magana amma ka ce annabawa ga baki daya mun riki alƙawalin annabawa to annabawan nan guda biyar da za a lissafi sai aka fara da mafificin su sayyidina rasulullahi sai Allah ta'ala ce wa minka mun riki alƙawali gare ka ya rasulullahi tare da tsakanin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi nuhu akwai shekaru dubbai amma da aka koro lissafi an aje maganan wanda shine ya fara zuwa a yanzu wane ne kan gaba shi Allah ya fara da shi sai ce wa minka sannan a koma maganan wane ne ya girmi wani a shekaru ko ku wane ne aikansa ta girmi ta wani sannan sai aka koma wancan lissafin wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza wanda yake karantar da fifikon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan watan mafifita afdalul fadilina min kulli jinsin wa turukillah وما هنا استثناء جس قدرا فما أمامك خلق فوقك الله والبرايا وراءه maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin mafifita duk inda wani zuri na mafifita to babban su jagaban su mafificin su gaba da shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da aka a kowane fage sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna fifikon sayyidina rasulullahi akan wannan fagen a wajen nasabarsa alaihi salatu wassalam sai Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya nasabarsa ta fi kowace nasaba tsarki da girma da daraja a wajen Allah haka mala'ika jibrilu yake karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana karanta mu sai da Aisha ummul mu'minina cewa me me zai hana ni in ƙara murna da farin ciki tsakanina da Allah yanzu mala'ika jibrilu ya sauka yake cewa inni qallabtu mashariqal ardi wa magharibaha na jujjuya na bincika watan gabacin ƙasa da yammacinta ko'ina da ko'ina na caza na yi safiyu ya ce amma ban ga wata rai ba akrama alallahi min muhammadin ya ce wata rai mai girma da daraja kamar ran annabi sallallahu alaihi wasallam ban ganta ba a halitta Allah sannan kuma walam arabani abin afdala min bani hashim ban ga wasu masu daraja ba a dangoga kamar dangin banu hashim yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga a wajen nasaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasabar sa ta fita kowa tsarki a wajen matansa sun fi matan kowa daraja haka Allah ta'ala ya shi ya nisa annabi lastunna ka ahdi minan nisa'i ni taraitunna mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ɗaya da kowace mace a duniya iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke musu gatanci manzo Allah ba roƙai ba irin na annabi Ibrahim wa junubni wa baliya an na'budu al-asnama magi annabi Ibrahim kenan ga Allah amma sai Allah ta'ala ya ba manzo Allah gatanci ya bashi tsarkin iyalan gidansa da ba da kariya ga iyalan gidansa a bai roƙa ba a inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera Allah ne innama ke bi Allah ne ke nufin haka kamar wani ya ce manzo Allah ya roƙa irin na annabi Ibrahim ne a'a sai aya ta ce innama yuridu Allah Allah ne ke nufin haka annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ba roƙa ba tsabar gatanci ne na Allah tabaraka wa ta'ala ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ma Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'u na girma waɗanda ɗabi'un nan na girma suna daga cikin abin da muka fi tsananin bukata na mujiya ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suke domin ɗabbaka umarnin Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathiran kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yake kaunar rahama ubangiji ya koyi da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka muna da tsannin bukata mu jiya halaye da ɗabi'u da tadodin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke a nan za mu samu karatu biyu bancin mun ɗabbaka umarnin Allah kuma mu ƙara sanin alƙadarin sayyidina wa maulana rasulullahi a cikin waɗannan ɗabi'u haka Allah ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi sifofi madaukaka sifofi ma'ana surar jiki madaukakiya wanda Allah bai halicci wata halitta kafin shi ko bayan shi irin kamala da jalalar da Allah tabaraka wata'ala ya hada a surar jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai irin su al-Imam al-Qasqalani yana cewa yana daga cikar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ja'ala halka badanihi sharif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqu adami mithlu yace yana daga cikar imani inji al-imam al-qasqalani a mawahibul ladunniya yana daga cikar imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya tabbatar ya kudurta Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya surar jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta daban ce a halitta Allah. Allah bai halicci kafin shi da bayan shi wata surar ɗan adam mai kyau da kwarjini da kamala kamar sayyidina Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam Allah bai halicci wannan ba. Don haka annabi alaihi salatu wassalam wa huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasani منزه عن شريك في محاصنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم أبر كو da jamala na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mashi yadda bai hada ma wata halitta abin da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka duk wanda zai yi hikaya akan ya surar jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take sai ka ji ce lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu ni kafin in gan shi ban taba ganin irin shi ba bayan na gan shi ban sake ganin irin shi ba haka sayyidina ali ya ce man ra'ahu badihatan habahu wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu yace duk wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon gani sai ya ji wani shock wani macarkata ya kama shi saboda kwarjini na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya hulɗa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai ji yana tsananin son shi sannan duk wanda zai sifanta shi abinda zai rufe da shi zai ce kafin in gan shi ban taɓa ganin irin shi ba bayan na gan shi ban sake ganin irin shi ba don haka wannan sura ta jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da babu irin ta wanda sahabbai ke cewa ba su taɓa ganin irin shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta cikakkar kula ya sanya sifofin nan a cikin attaura da linjila da duka littattafan da aka saukar Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki dan haka wata rana sayyidina ali karramallahu wajhahu wa rabi'an ya je yaman sai ga wani malamin yahudawa ya zo yana ce da shi yayi saiti da sayyidina ali haka sayyidina ali na huduba sai ce siflana abul qasim sifanta mana abul qasim sai sayyidina ali ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dogo bane kwarai ba kuma gajere bane can sannan ga launin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ga launin gashinsa ga yadda yake tafiya ga yadda yake kaza malamin yahudawa ne yana daga kansa haka yana gaggata sayyidina ali sai ya tsaya sai sai sayyidina ali ya dakata sai ta iyakar shi kenan sai ta hada ma ya haduru ni wannan abin da ya halarto ni kenan shi ma sai ya dauki naubarsa malamin yahudawa ba akwai takardu a hannunsa ina cewa ba haka ba haka sifar take ba ba shi ne mai kaza ba sai na ali shi ma na gyaɗa kai ce wallahi haka manzo Allah yake wallahi haka manzo Allah yake sai da ya kare sai ya ce ka ga sifofin nan da ka karanta na karanta mun gaje su a iyayenmu da kakanninsu a cikin attaura da linjila a cikin attaura haka yake kuma a cikin linjila domin Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya bayyanar da shi sai da duniya ta gama sanin sa ya sifofinsa yake alaihi salatu wassalam ya yake zaka abu kari hadisin abu abu ne tsarin ya haɗu da abdullahi da amur al-as yake cewa a khabirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuka ga manzon Allah shi tabi'i ne sai haɗu da abdullahi da amur al-as shi kuma sahabi ne ko kuka ga manzon Allah sifanta man ya manzon Allah yake sai ce ajal haka ne yace innahu lamawsufun fit tawrati bi ba'd sifatihi fil qur'an inna ya ayyuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli sammaytuka al-mutawakkila laysa bi fazzin wala ghalizin wala fakhabin fil aswaq wala yukafi'u bis sayyi'ati as-sayyi'a yace walan aqbidhu hatta uqima bihi al-millata al-awjah وأفتر به أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا حتى يقولوا لا إله إلا الله duk wannan dogon hadisi sifofin annabi ne sallallahu alaihi da ke cikin attaura irin sifofin da Allah ya ambace su a alqur'ani da haka mu san yadda Allah ya girmama sifofin manzo Allah sallallahu alaihi har yana tsimin su ya ajiye su ya sanar da al'umma a cikin attaura da linjila da sauran littattafai don haka sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaice su da yawa daga sahabbai irin su sayyidina ali abdullahi ibn abbas jabir ibn samura jabir ibn abdullah al-ansari anas ibn malik mu'arrid ibn mu'ayqil quraym ibn fatik umm al-mu'minin aisha umm ma'bad da sauransu da duka kamar yadda imam al-qadi ya kawo shifa waɗanda suka fi shahara a cikin bayanin ya manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam amma babu kamar riwaya bakan damiyar riwayar hindubnu abi hala hindubnu abi hala shi ya tattaro abinda duka sahabbai suka aka ruwaito da gare su dangane da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma riwaya sayyidina hasan ce ma'ana riwaya cikin gida ce sayyidina hasan jika annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ma baya cewa jika na dana yake cewa inna ibni hadha sayyidun لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين to sayyidina hasan ne yake cewa ina shauƙin hindu dan abi hala hindu dan abi hala agolan manzon Allah ne dan sayyida khadija ne wanda ta zo da shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karami ya tashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka yana da dama na ƙananan shekaru ya ƙura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ido har ya ɗauke hoton ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin zuciyarsa don haka dan ya riwaita don haka sayyidina Hassan yake cewa ina shauƙin watan Hindu dan Abi Hala ya karanta min ya manzan Allah yake li ata'allaqa biha dan in nemi albarka da jin yadda manzan Allah yake sayyidina Hassan fa ya san sayyidina Rasulullahi fa amma yana shauƙin a karanta min ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake don haka ya koro abin da ya ruwaita daga sayidina a hindu bin abi halashi sayidina hassan ya ce da na tambayi kawuna dan uwan mahaifiyata akan ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya sifofin manzo Allah suke to shine ya rika karanta mun waɗannan sifofin masu tsada yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yatala'la wajhuhu تلعل القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشفر عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت حقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو فرع أزهر اللون وافع الجبين أضج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما إرق يضره الغضب أقنى القرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتعمله الشمة كف اللحية أدعج سهل الهدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر نجري كالخط عاري الثديين مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف سبط القصر خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال تقلعا ويخلو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشيان إذا مشى كأنما انخط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لكه بالسلام دوغو حديثنا عليه الصلاة والسلام هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتي من الله صلى الله عليه وسلم مقواب حليل تالي معنى عظيما معظما ba ranke-ranke ba ne wanda yake marar jiki sannan kuma mai kwarjini ne idan mutum ya gan shi farkon gani sai mai karkata ta kama shi sai maza Allah ya kai na cewa lan tura lan tura inna ma ana ibn imra'atin min quraishin ta'kulul qadi kada ta da hankalinka karkata da hankalinka ni dan wata mace ce a quraishu dake cin kilishi alaihi salatu wassalam da ka kana fakhman mufakhaman يتلعلأ وجهه تلعلؤ القمر ليلة البدر a wajen fuska yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa tana kalli wane wata daren goma sha hudu wane wata daren goma sha hudu da aka ake fassara a wannan tashbihi kaman tashbihi ne wanda yake maqlubi ma'ana wane wata daren goma sha hudu domin fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mana misali ne da wata da rana don su muka fi sani ba abin da muka sani da haske fiye da su amma fuska sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta fi wata haske ta fi rana haske haka riwaya Jabir ibn Samura a riwayar Muslim Jabir ibn Samura ya ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fi lailati idhiyam dare mai farin wata in ya sa hulla hamra tufafi jajaye asin da asin izarin da ya daura da rida'in da ya yafa kala ɗaya ya sa rawanin nan tsanwa ya fito a farin wata fuskar tana kyalli tana haske za mu riƙa kallon wata muna kallon fuskar manzo Allah sallallahu alaihi muna awo mu ga wa yafi kyau Jabir ibn Samura ce wala huwa fi aini ahsanu min al-qamar yace wallahi daga ƙarshe za mu ce fuskar manzo Allah ta fi wata kyau da aka kaga in aka ce wane wata daren goma sha hudu wannan kamar riwayar Jabir bin Samura ce radiyallahu anhu domin fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa aka dauki allura a cikin duhun dare a cikin ɗaki sai da tuna aisha tana ɗinki kamar da imam al-qadi ya lai kawo ashifa tana ɗinki sai allura ta faɗi fitilar ta mutu da fitilar ta mutu ta rasa ya za a yi maza Allah na tun karo ɗakin sai hasken ya riga shi shigowa ɗaki hasken fuskarsa ya riga shi shigowa ɗakin sai ta ɗauki allura a ƙasa da hasken fuskar maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga jikin ta ya kama karkarwa sayyidina rasulullah ya ce lafiya aisha ta ce rasulullah ka ji fitila ta mutu allura ta fadi amma kana karo ɗakin na ɗauki allura da hasken fuskarka ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aisha kenan ai alwailu thumma alwailu liman hurima an-nazaru ila wajhi kai co ya tabbata kai ya tabbata ga duk wanda aka haramta masa ganin fuskata inji sayyidina rasulullahi Allah ya mana arzikin gari wannan fuska sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da aka fuska annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ake karatun wannan jama'i ayoyin da ke ciki a cikin kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne daban-daban da aka mawaƙi yake cewa law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzahu yumbika bil khabari a ce manzo Allah bai zo da alqur'ani ba bai zo da wata mu'jiza ba bai zo da kowace mu'jiza ba kallon sirrin da ke cikin fuskarsa da tashakkulin da fuskar ke yi ya isa kasancewa akwai magana yumbika bil khabari domin annabi sallallahu alaihi wasallam kallon nasa fuskar tasa da hasken fuskar nashi na mu'jiza ne na mu'jiza ne domin a lokacin da yake nesa za a ga babu abin da ya kai kyansa in kuma yayo kusa za ka ga ashe in yana kusa ya fi yana nesa kyau alaihi salatu wassalam naka wani wani shi ma majzubi a cikin soyayyar maki sallallahu alaihi wasallam yace yaziduka wajhuhu husnan idza ma zittahu nazara duk lokacin da ka dada kallon annabi sallallahu alaihi wasallam zai ƙara maka wani kyan da baka gani ba ɗazu kaga mu'jiza ne kyan maki sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ne ذاك يجي يتلعلع وجهه تلعلع القمر ليلة البدر أقول من المربوع وأقصر من المشرب هند دان أبي هالا يجي دو وند أكي سمي مديدي تنطو تو مزال لا يشرع شكا أن أتأي بابا دوغو بني أما فهو إلى الطول أنصب يا في دنگن توا زواغا أول أما كما دو وند أكي سيما دوغو تو النبي صلى الله عليه وسلم ya kasa shi kaɗan tare da tsayin ma'aiki sallallahu na mu'jiza ne na mu'jiza ne abinda ya sake na mu'jiza riwayar Abu Huraira Abu Huraira cewa ya lam yakun yumashihi ahadun yunsabu ila tsuli illa fala duk wanda ake ce ma dogon mutum in ya yadda suka hada kafada da kafada da sayyidina rasulullahi suka yi tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafadarsa ta cire kafadar wannan dogon mutum kaga mu'jiza ne لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا قال ذاك أطول من المربوء وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر أوجن كي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da babban kai wanda ya daidai da jikinsa bai ma jikinsa yawa ba balle ya zamba ma'ana bai ma jikinsa kaɗan ba balle ya zamba ma'ana azim alhamma rajul ash-sha'r a wajen gashinsa alaihi salatu wassalam a katsaki ne bai mummurde ba kamar gashin bakan fata kuma bai zubo ba kamar irin yazga na doki haka a katsaki ne amma akwai kaririya a gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam ijazu sha'ruhu shamata uznayhi idha huwa fara idan manzo Allah ya bari gashin kansa ya taru yakan wuce inda mata suke sa dan kunna dinnan wani wuri ma a wata riwaya ya kadu sha'aru ra'asihi ya masu malkiba gashin kansa in ya zubo yana kusa ya zubo a saman kafadarsa alaihi salatu wassalam da aka yi jawo sha'aruhu sha mata uznai idza huwa fara azharal lawn yace a wajen fatar jiki mai hasken fatar jiki ne ba jaja hurba ne kaman jini ba kuma fari kau bane kaman zabaya a'a أظهر اللون من حق فات الجكين أظهر اللون واسع الجبين أفج الحواجب أوجم قوشيني يلوق قوشيني عليه الصلاة والسلام واسع الجبين أفج الحواجب جرسة لم قشتك عليه الصلاة والسلام sannan kuma giran take da gashi sawabiza min gairi karan ba haɗewa tsakanin girar dama da ta hagu na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan sai aka samu sabani ummu ma'bad da ta zo sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce makrunal hajibaini girarsa ta dama da ta hagu sun haɗe shi kuma hindu ina dan abi hala a wannan riwaya sai ce min ghairi qaran ba haɗewa ba sajewa tsakanin girar dama da ta hagu za ka fiye ce wallahu alam Allah shine masani bainahuma irqul zurruhul ghadab aqnal irnin a tsakanin gidan dama da ta hagu na sayyidina rasulullah akwai wata jijiya wadda ta dan herda haka duk lokacin da manzo Allah ya fushi saboda an taba Allah za a ga jini ya kwanta a wannan jijiyar alaihi salatu wassalam bainahuma irqun yuzurruhul ghadab aqna al-irnin lahu nurun ya'lu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsawon gora hanci tare da dan tudu tudu a tsakiya sannan haske yake tashi a saman hancin annabi sallallahu alaihi wasallam lahu nurun ya'lu yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma kaffal lihya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai matikin gashin gemu ne mana haɓasta cike take da gashi yayi liblib yayi daidai ko ina da tsawonsa da faɗinsa ba wanda ya bi wani alaihi salatu wassalam kaffal lihya ad'aja sahal al-haddain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin bakin ido ne inda bakin yake mai tsananin farin ido ne inda farin yake tare da ɗan surkin jajaja a cikin farin tare da surkin jajaja a cikin bakin da aka sai ka ji wata riwaya ta ce ashhalal ainain wata riwaya ta ce ashkalal ainain mai ɗan watan surkin jajaja kaɗan a cikin bakin idonsa alaihi salatu wassalam aja sahalal haddai mai saukin kumatu ne baya da kiba a kumatu dali alfami mai yalwar baki ne alaihi salatu wassalam dali alfami ashnaba mai kyan haƙora haƙoransa alaihi salatu wassalam idan ya yi murmushi za a ga kaman gilas ne ba haƙori ba ne za a ga kaman ƙanƙara ce irin ƙanƙarar da ke sauka daga sama lokacin damina to kamar haka za a ga haƙoran annabi sallallahu alaihi wasallam shine ashnaba mufallaj al-asnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me watan watan me kafafe ne tsakanin haƙoransa kowane haƙori da haƙori tsakaninsa akwai kafa wanda waɗannan kafafen sai suka kawata haƙoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashlaba mufallaj al-asnan daqiq al-masruba a kirjinsa alaihi salatu wassalam akwai gashi wanda ya fito tun daga labbas har zuwa cibiya alaihi salatu wassalam kuma gashin ya yi siriri ba wai ko ina a kirjinsa akwai gashin ba sai a tsakiya kamar an ja rula haka ko zaruruwa aka jera shine gashin da ke a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam daqiqal masruba ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fidda hindu dan abi hala ce wajen wuya annabi alaihi salatu wassalam yana da wuya da kasan wuyan ya tsana ko wuyan gunki aka ce menene ma'anan kamanta wuyan manzo Allah da wuyan ya tsana ko na gunki aka ce baka taba ganin kashi ya fito a wuyan ya tsana ba ko jijiya ta fito ko wani kwarmi a wuyan ko ina ya cika yayi mulmul sai sheki yake yi kamar an narka watan azurfa an malala a wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya jura za a ga haske ne kawai ke tashi zaka sai ina ali ke cewa ka annahu ibriqu fidda wuyan manzo Allah ya tafi sambal alaihi salatu wassalam kaman shantalin azurfa ka annahu alqahu jid dumyatin fi safa'il fidda mu'tadil al-khalq badina mutamassika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai madaidaicin halitta ne ba za a kira shi dogo ba ba gajere ba ba mai kiba ba ba mai rama ba komai nashi madaidaici ne mu'tadil al-khalqi badinan mutamasika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina jikinsa naman jiki ya lullube kashi ba inda kashi ke fitowa sannan naman jikinsa alaihi salatu wasallam cure ke yumsiku ba'dahu ba'dan ba za ka ganshi kamar wanda ya gaji ba yayi aiki ya gaji ko ya tsufa ko ba lafiya za ka ga jikin yayi ya saki ba haka jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba badinan mutamasika sawa al-batni was-sadri kirjinsa da cikinsa ya daidaita ya tafi straight ba wanda ya fi wani ma'ana ba mai babban ciki ba ne wanda zai turo haka ƙirjinsa ya shige ba mai ƙirjinsa ya turo ba ne cikinsa ya shige a'a da ƙirjinsa da cikinsa sun tafi straight alaihi salatu wassalam sau albatni wa sadri mashiha sadri ba'i da ma bainal markibai azza Allah sallallahu alaihi mai fa'in kafadu ne tsakanin kafadan dama da na hagu mai fa'in nan ne ba'i da ma bainal markibai bakmal karadis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gwaɗin watan mahaɗar ƙashi ne duk inda ƙashi ya haɗu da ƙashi joint kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gwaɗin nan ne dakhmal karadis anwar al mutajarrid mai hasken fatar jiki inda tufafi bai lullube ba kamar yanzu kowa in ya diba zai ga inda tufafi yake lullubewa a jikinka ma'ana inda yake rufewa a jikinka za ka ga yayi haske inda rana ke duka kuma ya yi duhu shi kuma manzo Allah sallallahu nashi domin Allah ya bambanta shi da kowa inda rana ke dukan mai hasken nan ne alaihi salatu wasallam shine anwar al-mutajarrid mawsul ma bayna al-labbati was-surrati bi sha'ri nadri kal-khat manzo Allah sallallahu tun daga labba inda mata suke sa abin wuya din nan tun daga nan har ya zuwa cibiyarsa gashi ne ya fito kamar an jera zaruruwa كأنه الكهوجيج دمية في صفاء الفضة مؤتدل الخلق بادلا متماسكا سواء البطن والصدر مشيها الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر نجري كالخط عاري الثديين مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر ماذا الله صلى الله عليه وسلم قاش إن هنوني قاشي يافتو أدن هنونسا a nan saman kirjinsa alaihi salatu a saman kafadunsa da saman kirjinsa duka gashi ya fito shine ash'ar zira'aini wal mankibaini wa ali sadr tawilan sandai manzo Allah mai tsawon damtse ne rahbar raha mai yalwar tafi ne tafin sai yana da fadi ko makaho ya gaisa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai san wannan tafin babban mutum ne shine rahbar raha wasu kuma suka fassara rahbar raha mai yalwar tafi a wajen baiwa domin manzon Allah na da tafi na baiwa wanda ba a taɓa ganin baiwa irinta ba da ka wani waƙe yake cewa lahu rahatun law anna mi'shara judiha ala albarri kana albarru anda min albahri manzon Allah na da wani tafi baiwar tafin ushuri ɗaya bisa goma na baiwar tafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in aka zuba shi a faƙo faƙon sai ya ce gulabe ba su iya ruwa ba saboda baiwar tafi ma'ana baiwar tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahbar raha shatil al-kaffain wal qadamain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kaurin yatsun hannuwa da kawahu ne sa'il al-atraf mai tsawon yatsun hannuwa ne alaihi salatu wassalam amma tsawon bai wuce wuri ba sa'il al-atraf sabt al-qasb a gaɓuɓɓen annabi sallallahu alaihi wasallam sake suke ba jikinsa ba cicciure yake ba ya dunkule kamar irin jikin masu kokawa ko masu dambe ba haka jikin manzo Allah yake ba inda zaka ga wani kwanda ya fito a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sabdal qas kumsan al akhmusai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin madankorin kasan kafa ne aka ce inda in ka aje kafanka yana takawa akwai wani dan kulokon da shi baya shafar kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ka fassara cewa a'a baya ma da wannan ko kuma a'a yana da tsananin kormin nan gurin shine Sultan al-Ahmusain Masih al-Qadamai mai santsin saman kafa ne alaihi salatu wassalam yanbu al-humal ma idza zala zala taqallu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ruwa suka zuba a kafarsa suna darjewa kamar ya shafa mai kuma halittar kafarsa haka take idan zala zala taqallu'an idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana cirawa da ƙarfi ya ajiye da ƙarfi ma'ana mai koshin lafiya ne ma'ana sadauki ne ma'ana ba mai takama bane alaihi salatu wassalam idan zala zala taqallu'an wa yakhdu takaffu'an in yana tafiya alaihi salatu wassalam yana rangaji ma'ana yana turawa dama haka yana turawa hagu haka alaihi salatu wassalam wa yamshi hauna in yana tafiya yana tafiya cikin cikan natsuwa cikan natsuwa kuma ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya a cikin cikan natsuwa domin tafiya da natsuwa sifa ce ta bayin Allah haka Allah ta'ala ce wa ibadur rahmani allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna bayin Allah sune masu tafiya akan kasa cikin natsuwa to manzo Allah shine shugaban bayin Allah don haka yafi kowa tafiya cikin natsuwa wa yamshi hauna amma dari'al mishya mai fadin takali in yana tafiya da sahabbai su sai sun hada da gudu haka sai na Abu Hurairah yace yace in muna kunna nujihidu anfusana wa huwa ghayru muktarifin in za mu yi tafiya da manzo Allah sai mu hada da gudu amma shi yana normal tafiya ne bai damu ba saboda yana da fa'in taka inda ya aje kafar dama ba nan yake aje ta hagu ba da haka wanda zai yi tafiya da shi sai ya hada da gudu alaihi salatu wassalam tamshi hauna zari almishya idza mashaka annama anqattu min sabab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya yana yin tafiya kamar mai gangarowa daga kan wani tudu wa idan tafata iltafata jami'a idan zai juya gaba ɗaya da jikinsa yake juyawa ba irin yadda muke juyawa da kai ba ko da wuya a gaba ɗaya sai na rasulullah sallallahu alaihi yake juyawa wa idan tafata iltafata jami'a khafidat tarfi mai yawan sunkuyar da ganinsa ne kasa alaihi salatu wassalam khafidat tarfi nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila as-sama kallansa kasa ya fi kallonsa sama yawa yawancin lokuta manzo Allah sallallahu za a ga ya sun fiye da kansa ƙasa lokuta mai tsawo jullu nazarihil mulahaba kuma mafi yawan kallon annabi sallallahu alaihi wasallam harara ne gefen ido duk abin da zai kalla zai kalle shi ta gefen ido ya kare da shi jullu nazarihil mulahaba yasuqu ashaba wa yabda'u mallakahu bis salam in manzo Allah yana tafiya da sahabbansa alaihi salatu wassalam yana sa su a gaba yana bayansu mala'iku dubu saba'in suna bayansa duk inda zai tafi alaihi salatu wassalam sannan waye da wannan an a fagen a zaman gida kenan amma in a fagen daga ne a maulana shi ibrahim radiyallahu anhu ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi sadaukantarsa ba ta bari ya koma baya a gaba yake tarahum ka annal maut fihim hayatuhum وأقدمهم خير الورى بتبسمي إذا ما وديس قد حمي ليس قائما مقامك شفر في الجيوش الأرمرمي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaukantar sa bata bari ya tsaya baya a gaba yake in ka ga sahabbai na kutsawa mutuwa kai ka ce mutuwar ce rayuwa amma abin da yafi kome burgewa wa aqdumuhum khairul wara manzo Allah ne a gaba ya murtuke fuska sai shi wace a bi tabassumi ai murmushi yake yi kamar wanda ya zo karɓar wata kyauta ko kuma wanda ya zo ba fagen daga ba to wannan kaji a fagen daga kenan amma in a zaman gida manzo Allah saboda tausayinsa sai ya sa sahabbansa a gaba shine suku ashaba wa yabda'u mallakahu bis salam yana fara gaida wanda ya hadu da shi saboda ya karantar da mu tawazu'i manzo Allah zai kiran sahabinsa ya gaida shi da ya haɗu da shi assalamu alaikum maza Allah zai fara gaida shi malamai suka ce na farko ya karantar da tawazu'i shi maza Allah sallallahu makaranta ce ta karantar da tawazu'i sannan na biyu ya wadatu gabarin kowa ya gaida shi wanda Allah ke aiko tabaraka wa ta'ala ke aiko mala'ika jibril je ka gayan min da bawa na manzo na muhammadu mala'ika jibril ya taho ba sa komai a gaisuwa ce daga rabbul izzati wal jalal ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko a gaida sayyidina rasulullahi to ai an gama gaida manzo Allah tunda Allah ke gaida shi zaka bai da bukatan gaisuwar kowa daka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hadu da wanda ya hadu da shi shi ke fara gaida shi sai hindu dan abi hala ya tsaya anan ya ci gaba ya ce to sifanta min ya manzo Allah ke magana shi ma doguwar magana ce ce sifli mantiqo ya manzo Allah ke magana shi ma ya dauka ya ja numfashi kana mutawafil al-ahwali da'im al-fikra laysat lahu raha la yatakallamu fi ghairi haja dawil as-sukut har ya zuwa karshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan yin shiru ne bai magana sai bukatar maganan ta kama in kuma zai yi magana gwargwadon abin da ake bukata shi zai faɗa in mai lissafi zai tsaya ya kwale ne ce zai ce manzon Allah a cikin maganar nan tashi ya amfani da kalma kaza kuma in yana magana yana magana da jawami'ul kalim matattarin kalmomi kalma ɗaya amma ta isa malamai su ta warwararta su ta warwararta ana mujalladai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fushi dan an taba alfarmarsa kuma baya ɗaukar fansa wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha bai bai fushi da an taba alfarmarsa in ka ga fushinsa an taba alfarmar ubangiji tabaraka wa ta'ala nan kam in aka taba alfarmar ubangiji manzo Allah ya fushi hindu dan abi hala ya ce ba wanda ya isa ya tinkari manzon Allah kuma duk abin da ya tinkara sai ya ga bayan abin ko menene in ya fushi saboda an taba Allah amma abin ban shawa da burgewa la ya ga zabuli nafsihi wala antasirula wa idza ashara ashara bi kuffihi kulliha in zai ishara da tafinsa gaba ɗaya yake nunawa sabanin yadda muke yi mu in za mu nuna ko mu nuna da yatsa menene kake nufi wancan sai ka ce eh wancan da yatsa amma manzo Allah da hannu gaba ɗaya yake nuna wa ashara wa idza ashara ashara bi kafihi kulliha wa idza ta'ajjaba qallabaha in abu ya bashi mamaki sai ya rika sassaba hannunsa haka haka akai haka akai wa idza tahaddatha yace har yadda manzo Allah yana bada labari hindu dan abi hala yace babban yatsan nan shi za ka ga yana dokawa a tafin hagu tafin hagu haka ko nesa kake in ka gama zalla na haka to shi ke ba da labari ana sauraron sa alaihi salatu wassalam wa idza tahaddatha ittasala bi ibhamihi al-yumna batna rahatihi al-yusra wa daraba bi ibhamihi al-yumna batna rahatihi al-yusra wa idza ghadiba a'rada wa asha idan manzo Allah ya fushi sai aga ya kauda kai wa idza fariha gadda tarfa in ya yi farin ciki sai a ga yarinsa idansa alaihi salatu wassalam wa illa fari haka da tsarfa jullu bihkihi tabassum mafi yawan dariyar manzo Allah sallallahu alaihi murmushi ne abinda muke cewa dariya na manzo Allah murmushi ne sannan in ya murmushi wa yaftarru an misli habbil gamal zai bayyanar da wasu haƙora masu haske kai ka ce yayyafin da ke sauka ne lokacin damana ko ko a kankarar da ke sauka lokacin damina a ruwan sama haka haƙorin manzan Allah sallallahu alaihi suke da aka shi kuma watan sayyidina Abdullahi da Abbas sai ce in manzan Allah ya murmushi yana fitar da wasu haƙora kamar walƙiya kalbarki kamar walƙiya da aka maulama shehul islam da ya zo sai ya haɗa waɗannan riwayoyin duka gaba ɗaya sai ce watan annabi sallallahu alaihi wasallam in yi murmushi watan zai bayyanar da haƙora masu haske watan yadda kasan ka habbi gamamin aula kalbarki yalmau ka habbi gamamin aula kalbarki yalmau kaga riwayar hindu dan abi hala ce da riwayar sayyidina abdullahi da abbas a takaicen takaitawa wannan aljamalul muhammadi jamala kyau da kwarjini na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya sa shi na daban ne, saboda bai halicci wata halitta akan wannan sura mai kamala da jamala ba. Zufan manzo Allah sallallahu ƙanshi yake yi wane turare, ƙamshi yake hadisin Muslim ne, ƙanshi yake Muslim yake a iyar wayinta, hadisin Anas ibn Malik ya ce wata rana, manzo Allah sallallahu ya yi baccin rana a gidansu, ummu sulaimin ta zo da kwalba tana taran zufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu sulaimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi uba ne ga kowa dan haka cewa ya je gidan ummu sulaimin ko ummu sulaimin ta tare zufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sabuwar magana bace ko kadan domin annabi sallallahu alaihi wasallam uba ne na kowa in dai matansa suka zamo iyayen dukkan mumini to shi kuma uba ne na kowa alaihi salatu wassalam da aka manzo Allah sai ya farka ya ce ummu sulaimin menene kuma wannan ta ce ai zufan ka ne muke wa turaren mu mis da shi duk turaren da muka yi wa mis da zufan ka yana fin kowane turare kamshi zufan manzo Allah ya fi turare kamshi haka sayyidina Anas ibn Malik ya ce ma mafasuli bajar wala hariran aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma shamamtu miska